قومه يا قوم اذكروا يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلب فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ما شاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwarmu da ku a wannan yammaci na asabar 19 ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yammaci na ɗaya ga watan takwas shekara ta 2026 miladiya mun haɗu a wannan gari mai albarka wato headquarter ta karamar hukumar ta fawa balewa wato garin bununu muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka ma wannan gari mai martaba sarkin bununu wanda ya samu halartar wannan wa'azi a matsayinsa na tsohon sakataren izala na ƙaramar hukumar bauchi allah ya saka mishi da alheri muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi albarka Allah ya ƙara ma masarautarsa albarka shugaban ƙungiya Profesa Zubairu Abubakar Madaki Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri ‘yan uwa waɗanda suka gabatar da wa'azozi wanda suka zo daga ƙananan hukumomi cikin wannan gagarumin aiki na isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu wani saƙo da ya fi shi girma ya fi shi daraja babu wani magana da za ka faɗa wanda ya fi girma a wajen Allah kamar isar da saƙonsa kamar yadda Allah shi da kansa ne ce man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah man ahsanu qawlan mimman دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين babu wanda ya fi kyautata zance kamar wanda ya kira mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala ko ya kira mutane zuwa ga su gyara addininsu kuma ya aikata aiki na kwarai shi ɗin da yake kira ɗin kuma ya ce yana daga cikin masu miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lallai duka masu da'awa ya ku bayin Allah duk wanda zai tashi ya kira mutane zuwa ga addinin Allah zai yi daidai da wanda yake waka yana zagin mutane? da su yi daidai? Allah maɗaukacin sarki ne anan ya ce mana waɗanda suke kira zuwa ga addinin Allah su ne mafiya kyawun zance wa man ahsanu kaulan babu wanda ya fi kyawun zance mimman da'a ilallah sama da wanda ya kira mutane zuwa ga addinin Allah. wa amila salihan kuma shi ma yayi aiki na kwarai to amma su mawaka aran ma ina suke ne wa shu'ara'u والشعراء يتبعهم الغاوون ina kuma ألم تر أنهم في كل واد me يهيمون suke kara yin وأنهم يقولون ما لا يفعلون Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun kaga mawaka masu bin su fadu batattu ne wato waɗanda suke bin mawaka batattu ne to su da suke wakan su shiryayyu ne Ya, su ma batattu ne wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun sai Allah ya ce mene alladhina hum alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wasu baka gansu ba a cikin kowane kwaroro suna ɗemuwa da gaske ne ɗibgaggu ne ɗemuwa kawai suke yi su ba su ba su san gabansu ba ba su san bayansu ba duk abin da suke yi a rayuwar duniya da suya za su yi su samu abin da za su sa a bakin waka ne ba bakin salati ba kawai su abin da suke nema kenan ba su da hadafi ba su da manufa ba su san ina suka fito ba ba su san a ina suke ba kuma ba su san ma ina za su je ba alam tara annahum fi kulli wadin yahimun sai ya ce mene wa annahum yaquluna ma la yaf'alun kuma suna fadin abinda ba sa aikatawa suna fadin abinda ba su da sani a kansu jahilai ne sun jahilci duniya sun jahilci kiyama to amma saboda masu bin shaidan ne mabiya shaidan kuma su ne suka fi yawa a cikin mutanen duniya to sai ka ga irin waɗannan mutane suna burge su malaman addini da suke wa'azi suke kiran mutane zuwa ga addinin Allah suke karanta ayoyin Allah suke karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga ba sa burge irin waɗannan mutanen saboda dama duk wanda kaga yana bin mawaka to yattabi'uhumul gawun batatu ne suke bin su saboda haka ya ku yan uwa wajibi ne al'umman musulmi su sani cewa ba su da abin da ya fi daraja a duk duniya kamar addinin musulunci in dai kai musulmi ne na gaske wallahi ba ka da abin da ya fi daraja kamar musulunci idan kuma allah maɗaukakin sarki ya ɗauko wani mutum cikin mutane ya ce wannan soja ne da na ajiye shi ya kare musulunci shi sojan da aka ajiye shi ya kare musulunci kai kuma wani zai ci mutuncin wannan sojan da zai kare musuluncin kai kuma kana tafi kana jin daɗi anya da gaske kana son musuluncin saboda haka ya ku yan uwa musulmi kar ku yadda ku goyi bayan wani mutum ko wane ne shi wanda zai zagi malamanku ko zai aibanta addininku ko zai aibanta abin da ake yi na addini ku goyi bayan shi ku sani ba ku da abin da ya fi muku addinin nan duk abin da ka rasa a duk duniyan nan ba komai ba ne amma an ka rasa addini ka rasa komai kuma idan ka koma kiyama Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ka wani abu ne a nan gidan duniya zai tambaye ka wani mai siyasa ko wani mai matsayi ko wani mai wani abin nan me za a tambaye ka addinin ka ne za a tambaye ka tun a cikin kabari da a tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka me waye ubangijinka menene addininka amma ba za a tambaye ka waɗannan duk abubuwan da kake ganin su na duniya ba ba abin da a tambaye ka ciki za a tambaye ka ne addinin saboda haka kar ku yadda duk wanda zai ci mutuncin addini babu ku shi babu ku babu shi wanda zai ci mutuncin malaman ku na addini wanda su ne sojojin da aka ajiye su su kare addini to babu ku babu shi malami kamar sauran mutane ne shi an fi tsammanin masa ya zama mai tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah amma idan an same shi da laifi ko da kuskure dama shi ma mutum ne kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun dukkan yan adam masu kurakurai ne wayanda suke mafiya alherin masu kuskure su ne waɗanda suke masu tuba saboda haka idan malami yayi ba daidai ba ko yayi kuskure dama zai iya yi amma shi dai an fi jin masa tsammanin ya zama ya yi daidai domin inda ma ya kushe Allah min ibadihi إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء الله يقول إنما أداة حصر إياك إنما يخشى الله iyaka wanda yake jin tsoron Allah min ibadihi cikin bayinsa sai Allah ya ce al'ulama su ne wanda suka san Allah za ka ji tsoron abinda ka sani ne ko abinda baka sani ba abinda ka sani ne so da haka malami ya san Allah ko yana yin wani abu yana tuna cewa dai lallai ubangiji zai iya kama shi lallai ubangiji ya sa mala'iku sun rubuta abin da yake ya sha bamban da wanda bai san Allah ba kwata-kwata cikin littafan larabci ana kawowa cewa wani yaro ya bata ana ta cigiyarsa maman shi da babansa suna neman sa suka tafi hanyar jeji kawai sai suka hango yaron nan ya je ya samu wani namijin zaki da matarsa zakanya suna zaune sai ya je jikin namijin zakin ne ya kama gemunsa yana ta wasa da shi sai matar ta ce mai gida kana ganin yaron nan na wasa da gemunka sai ce to ai bai san ni bane su iyayen suna yankowa kawai sai suka gan shi a wurin babban zaki ya suka koma da gudu ya ce to kin ga wanda suka sani to saboda haka su malamai su ne suka san Allah madaukakin sarki su haka su aka fi musu wannan tsammani su aka fi kyautata musu zato cewa za su ji tsoron Allah za su kiyaye dokokin Allah kuma ko da malami ya samu karkata to lallai ba zai yi daidai da wanda bai san komai ba kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون innama إنما يتذكر أولو الألباب Allah yake kul ka tambaye su hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wai yanzu za su iya zamowa daidai wanda yake da sanin addini da wanda ba yi da sani kai ba addini ba ko duniya ne ba yanzu wanda ya karanta likitanci zai yi daidai da wanda bai yi ba wanda ya karanta injiniyanci zai yi daidai da wanda bai yi ba wanda ya karanta baristanci zai yi daidai da wanda bai yi ba wanda ya karanta falakiyanci zai yi daidai da wanda bai yi ba wanda ya karanta geografiyanci zai yi daidai da wanda bai yi ba Ha! to Allah ya ce ba zai yi ba kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna ba za su taba zamowa daidai ba sai Allah ce inna ma ya tazakkaru ba wanda suke wa'azantuwa da irin wannan sai masu hankali in ka ga mutum bai gane wannan ba yana da hankali ku so na ka ya koyan uwa ya kamata ku gane lallai mu dai abinda muka ɗauka al-islamu awwalan mu a wurin mu musulunci shine abu na farko saboda shine muka zo duniya domin sa wa ma khalaqtul jinna وما والإنس خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون نعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ba mu halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta min saboda haka bautan nan shine mu rike addini mu taimaki addini mu yi mu yi gwagwarmaya wajen isar da addini mu karantar da addini wannan shine babban abin da Allah madaukakin sarki ya zaɓi malamai dan su yi shi sai sa ka ce al-ulama'u warasatul anbiya haka manzo Allah ya faɗa yace al-ulama'u warasatul anbiya الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درحما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر يتي سوفا ما لمي مقادة النباواني هكني هكني يا ذو تكين وانا أثر أكيتوا علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ما لمن الأمة كمن النباوان بني إسرائيل تصور هكا ما لمي ديننا su ne magada annabawa su annabawa ba su gadar da dukiya ba me suka gadar sun gadar da ilimi ne wanda kuma duk ya yi riko da shi ya yi riko da rabo mai kyau to amma menene matsalanmu da 'yan duniya matsalanmu da 'yan duniya shine suna ganin cewa ka ci kasuwan lahira kuma wai da ka zo a ci kasuwan duniya da kai akwai laifi ne Allah madaukakin sarki a ran ma ce kul man harrama zinatan lahi قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من wani الرزق suwaye ne قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وإذا الدنيا خالصة عسل يوم داما.
القيامة ita duniyar na suwaye ne kul hiya lillazina قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم wa ita القيامة duniyar asali na suwaye قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم ga القيامة ma mawakin nan duniyar na suwaye ne قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم ga القيامة gaya ma salar- celebrities wai duniyar asali قل na هي suwaye للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة Allah ce kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi min at- min at-tayyib wa tayyibatu min ar-rizq Allah ya ce waye ne kam ya haramta wane ne ya haramta kayan ado da kayan kawa wanda Allah madaukakin sarki ya fitar da shi wa bayinsa waye to na yi shiru
والطيب للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون Allah madaukakin sarki ya ce kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq wai wane ne zai haramta kayan ado da kayan kawa wanda muka fitar da shi don bayin mu inji Allah ya ce waye zai haramta wa zai hana ka ka sa riga mai kyau wa zai hana ka hau mota mai kyau wa zai hana ka gina gida mai kyau wa zai to wa zai hana ka ci naman kaza wa zai hana ka karya kashi kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi sai Allah ce wat tayyibati min arrizq da arziki wanda yake dada da tsarkaka sai Allah ce kul hiya lil ladzina amanu Allah ya ce na ma masu imani ne fil hayati duniya a nan gidan duniya Allah ya ce na masu imani ne abun nufi ya kamata a samu mai imani yana jin daɗi ya kamata a samu mai imani yana walawa ya kamata a samu mai imani ya bararraje ya kamata a samu mai imani yana shakatawa ha to me yasa za a ce duniyan nan kayan Allah ne sai ka zo ka bi Allah sai ka sha wuya ha yanzu kai a gidanka ‘ya'yanka da mai maka da'a da ɗan banza wa zai fi jin daɗi a wurinka ha to zama ku duba mini mana ai wanda yake ma da'a a gidanka shine zai ji daɗi shine za ka saya masa mashin shine za ka ba shi kuɗin tara wanda duk ya ƙi binka za ka ba shi to amma Allah dun Allah bai ɗauki duniya komai ba sai ce kul hiya lillazina amanu sai ce na masu imani ne amma khalisatan yawmal qiyama don ya gwada a duniya da su iya tarayya da yan banza za su iya tarayya da shaidanu za su iya tarayya da yan waka kai wata rana ma su waɗannan shaidanin sai su fi ka jin daɗi saboda duniya a wurin Allah ba komai bane law kanat ad-dunya تعدل عند الله جناح بعودة ما سقى منه الكافر شربة ماء da Allah ya ɗauki zu duniya da wani abu ta kai misalin fuffuken sauro Allah ya ce to annabi ya ce da kafiri bai isa ya sha ruwa ba to amma Allah bai ɗauki duniya komai ba sai ce kiyama khalisatan yawmal kiyama ya ce a kiyama kan jin daɗi da morewa da gwangwajewa da holewa wallahi na masu imani ne kadai sai sa kala rawu ya ce a kiyama wallahi zai hau mashin ne ya cire salansa yana busa wiwi yana zagawa ya ce annabi na ce ga kala rawu ya yi suka aljanna to ka gani jama'a kiyama ta masu imani ne to duniya ba wanda ya hana mai imani ya samu duniya kuma don ya samu duniya babu da ya karanta kisa annabi Sulaiman annabi Sulaiman annabin Allah ne manzan Allah ne cikakken alkali ne masarauci ne babban mai kuɗi ne babban mai kuɗi ne kun ji kisan sarauniya bilkisu da ta da ya tura mata da'awa ta addini mai ta fara yi ta ce a ɗauki makudan kuɗi a bashi a matsayin cin hanci da aka kai me yace yace a mayar musu da kuɗinsu mun fi ƙarfin wannan kuɗin duk sarautanta da take wani alaman imani ne? wannan ba wani alaman imani ba ne kawai ba ka da shi ba ka da shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
kun ce sai gari ya waye ko komai ruwa komai sanyi kun yi alkawari to iyas aje a dawo zan yi amfani da wannan dama na gayyato alaran ma'awal abubakar biyadihi ya zo ya yi karatu na minti ɗaya tallin tal kafin a muje ga malami na gaba malam haruna riban garmu daga karamar hukumar kirfi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس